بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعين لا تدمع وعبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب اللهم يا ربنا إذا أعطيتنا علما أو مالا أو منصبا ولا تأخذ سعادتنا فلا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا بالياس إذا فشلنا بل علمنا دائما أن الفشل طريق إلى النجاح والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد الثاني عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة رواه البخاري to wannan hadisi na biyu a cikin babul mujahada an karɓo shi daga anas allah kare da aka a gare shi daga annabi mai tsira da amincin allah cikin abin da ya rawaito shi daga ubangijinsa mai girma da buwaya wato hadisi ne kudisi lafazinsa daga annabi alaihi salamu ma'ana kuma daga allah sabanin ƙur'ani wanda da lafazin da ma'anar duka haka aka bashi alaihissalam aka zo da shi wahayi ne shi yasa shi hadisi kudisi ba a ibada da shi ba za ka karanta shi a sallah ba amma zancen Allah ne kimsa wa annabi alaihissalam yake shi kuma ya faɗa da lafazansa na kansa to wannan ubangiji yana cewa idza taqarraba al-abdu ilayya shibran idan bawa na ya kusance ni dani daya haka to taqarrabtu ilayhi zira'an ni kuma zan kusance shi kamo da wa'iza ta ƙarraba ilayya zira'an idan bawana ya kusance ne kamo ɗaya ta ƙarrabtu min huba'an ni kuma zan kusance shi gaba guda wa'iza a ta yamshi idan ya zo min da tafiya a taituhu har walatan ni kuma sai in zo masa da sassarfa wannan an faɗe shi ne saboda kwatankwaci a kwatanta mana amma tafiya kamo daya ko gaba daya ko sassarfa wannan ba sufar Allah ba ce kada an ubangiji ba shi da wayannan sufar mahasusiya a cala yana tafiya yana kusantowa irin wannan mahasusi ba shi ba ne an faɗi haka ne saboda a kwatanta wa ɗan adam abinda zai gane na karamcin Allah da falalarsa farko da ya ce in ya kusance ni ɗa ne ɗa zan kusance shi kamu ɗa ma'anar wannan duk abin da kai kai to shi kuma ya maka zai yi karamcin sai ke so nuna in ka taho ɗa ne kamu ɗaya zai zo maka gaba guda haka kaga ya wuce abin nan yana nufin kai ɗaya za ka shigo sai ninka maka daidai da niyyarka da ikhlasinka tuwane ke ninkawa wani abin ya ba da goma wani a ikhlasinsa a bashi ɗari bakwai wani a bashi miliyan bakwai ya danganta ga abin da yake tsakanin allah da bawansa na kyakkyawar manufa kuma shi allah karimi ne bayarwa kawai yake to yana so nuna mana cewa ka tashi tsaye ka yi aiki na gari to karimi kakewa shi kuma zai dinga ninninka maka ba abin da ka yi ɗin ba shi yasa babu abu mai tsoro da wato abun lura shine inda ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa ya ayyuhal insanu ma garraka bi rabbikal karim allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayi suratin ma sha'a rakaba ya kai mutum me ya rode ka ga ubangijinka mai karamci wanda ya halice ka ya daidaita ka ya kyautata ka koya ya ga dama sai ya so sai murguda ka shi kenan to duk abin da za ka ke so ko ka yi masa kankani shi kuma nan ka maka zai yi da yawa to har ta kai ubangiji ya tambaye ka kai kuma ya roƙe ka a kaina ka ƙibi na kai abin da ka ga dama duk ran da mutum ya shiga wuta ya kunyata rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akazaitu wannan irin karamcin kai daya a baka ribis amma a ce duk wannan abin bai kai ba mutum ba shi da abin da zai samu ya shiga aljanna har an tur da shi an je wajen awon awon aikin sa an kawo mika'il ya zama shaida an aje annabi adamu alaihi a gurin ga jibril ya zo ana aunawa a auna a ga mugun abu mika'il ya ce tir yanzu kai haka kai wa Allah ga adama a gaba kuma ubin ya ce na yi ne a gabanka don karka ce an zalunci ɗanka to duk wanda ya samu wannan ya ci ya ji kunya duk karamcin Allah in mutum ya yi zunubi ba a rubuta shi sai bayan awa hudu ko za a yi masa ta yin abinci ya ce alhamdulillah sai a can ko shi ya ce bismillah wani sai a janye akwai wani abu na Allah sai a janye masa amma har ya kai ya tara abin da sai da aka yi shi wuta wani ya ji kunya amin mutum ya ɗaya a ba shi ɗari bakwai ya ɗaya a ba shi miliyan bakwai amma duk ya gaza komai sai an kai shi wuta addu'o'in musulmi su kasa kai shi gaba zai a yi masa ya mutu a zuwa a yi masa sallah su kasa kai shi gaba addu'o'i su kasa kai shi gaba har ya tsaya ci allah kiyaye kuma abin da yake sa mutum ya zama haka illa duniya da kuma shaidan wayannan biyun su ne illa shi sa ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa da mu ya ayyuhan nasu inna wa'adallahi haqqun fala tughrannakum alhayatud dunya wala yughrannakum billahi algharur kada duniya ta ruɗe ku kada mu ruɗe ya ruɗe ku shaidan kenan amma duniya haka take dan adam sai ya ta abin da yake so baya ganin komai yanzu da cikin mu nan wanda dai ya ci abinci yanzu ya zo nan ya zo na lami lafiya amma inda an so cin abincin safa kawai aka bari mutum ya garin taunawa da ya tattauna harshensa ya farfasa shi ya shiga o amma da kyar za a samu a cikin shekara mutum ya zo cin abinci ya fasa harshensa amma ba mai ganin wannan karamci aka yi masa ni'ima aka masa ya zo shan ruwa ya shige ta inda ake so yana kauce inda ake so sai faɗi yana burgi mana buge-buge ido ya furhoto ya kware duba mai kallon wannan saboda ka istighfari ba na zunubi kaɗai ba har na gafala dole sai mun haɗa da shi duk abin da ake Allah yake mana ba ma gani ya ɗau tsoro kan hanya mai mugun abu ya kau da kai ya yafe mana sannan ya ja hankalinmu har shi zai dinga rarrashinmu wanda yake sai ga yadda Allah yake rarrashin ba ya karanta suratul zumar ya gani inda ubangiji yake ta kira mutane qul ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim ya dinga jan hankali wa anibu ila rabbikum aslimu lahu ya ta jan hankali har cewa yake an taƙola nausun ya hasarata alama farata bin jambin lai yana rarrashinka yana rarrashinka amma shaidan sai a duba Allah kuma bai isa ba kowa in ya tashi sai ya dawa shi kuma shaidan yana ta manna ya janye bataliyar daga annabi alaihi ta zama tasa shi kuma in ta zama tasa ran da za a haɗu a gidan da za a haɗu daman shi zai fara magana jama'ar yan iska a saurara da mugun kira zai dama jama'a in sai a kyaura saurara sai na Allahu adakum wa adal haqi wala ya muku alƙawari na gaskiya ne kuma na roƙe ku kuma na yaudarar da ku kuma na saba yau in akwai wanda zai da'awar na kama hannunsa na sa shi saba Allah ya faɗa kira ne kawai kuka bi ni saboda ka kada kowa zarge ni kowa zargi kansa ni ba zan iya taimakon ku ba yau ni kuma ba za ku iya taimako na ba to abinda shedan zai yi kenan a jashi sa Allah ce kan mu bi shi inna ma yad'u hizbahu li yakunu min ashabi sa'ir hanyar Allah ita ce hanya mafi sauki sannan bin Allah yafi komai sauki saban Allah yafi komai wahala yanzu aure in aka zo yin sa mutum zai tafi neman auren zai aika a sallama da yar yayin ta ce ta mutu su gama a zo daurin auren a taro ana munna a zo a yi toye-toye a yi dafe-dafe a yi guda a yi lugude a yi komai a tafi da munna a je a kai ta a bata a dawo idan juna biyu izamu a dinga shiri ana kuma aka haiwa ana munna amma in alfasha za a aikata sai an yi ta kewaye-kewaye an bi hanyoyi masu wahalar gaske a cikin rashin nutsuwa in ifaru kuma sakamako ibiyo baya a rasa ina za a saka kai duk wanda zai fita da safe ya tafi gonarsa ko kasuwarsa ko ofis ɗinsa za a dinga ada lafiya yana ansa amma in fashi zai sha isai faɗa in sata zai ya isai faɗa ai bai isa sai koye koye da dabaru to da ka bin Allah ya fi komai sauki amma saba wa Allah ya fi komai wahala kuma ce dan sai mutum wato dodorudo sai dauka kamar saban Allah ce ya fi sauki Allah da ya ce a bi shi kamar takurawa yi wanda ba haka bane amma tunani ne yakan gurbata musamman a ƙarshen zamani hankali zai gurbace abin da yake kyakkyawa za a dauke shi mummuna mummuna kuma a dauke shi kyakkyawa haka za a ita tafiya kuma Allah ya kiyaye wannan hadisi Imam Bukhari shine ya rawaito shi الثالث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مقبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ رواه البخاري أنكر وانا حديثي نأكو دقاء الله دم عباس رضي الله عنهما قال إشي kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzala mai tsira da macin Allah ya ce ni'imata ni akwai ni'imomi guda biyu magabonin fihe ma kasirun minan nas mafi yawan mutanen duniya wato asararsu suke yi wato ba sa ci riba wayannan ni'imomi guda biyu su ne asihatu lafiya da ta jiki da ta hankali wal farag da kuma dama wato faraga mutum yana zaune lafiya babu yaƙi babu yunwa ba wani tashin hankali sannan babu wata musifa da ta sha kansa babu wahala ta neman abinci ta sha kansa ya samu dama ya gama abin da yake yi harkokinsa kawai hutawa zai wani ta ce faraga to mafi yawan waɗannan guda biyun hannun jari ne duk ɗan kasuwa in ya zuba jarinsa so yake shiri ba baya so ya faɗi wayannan su ma hannun jari ne ga din mai rai na tafiya lahira lafiya hannun jari ce ka zuba ka ci riba ya zama da duk abin da kake a rayuwarka ka tabbatar riba kake ci kana kusantar Allah subhanahu wata'ala kana samun dai abu guda biyu da ake so abu guda biyun nan shine lada da yardar Allah wange na maganar masu nufar ɗakin ka'aba suna neman lada ne ko suna neman yardar Allah ya ce sabon annabi alaihi salatu wasalam aka suke yabta gona fadalan min Allah wa ridwana to da abin da mutum zai da lafiyarsa halala Allah yake nema alheri da kuma yardar Allah da wannan lafiyar zai ci abinci don ya rayu ya kuma biya bukatar rayuwar da aka kawo shi idan ya samu faraga wannan faraga ba zai bari ta wuce a banza ba numfashinsa yana fita yana tsiyayewa kuma hisabi za a yi masa a kansa ba tare da ya ciri ba komai ba kuma kowace awa ɗaya malamai suka ce ubangiji yana gina wa mutum wani kwabet a aljanna in ya yi wani abu na alheri sai a zuba a cika in bai yi ba sai a rufe sai ran da ije ko ya shiga aljannar to zai yi da na sanin faraga wadda ibari ta dinga wuce bai ambaci Allah bai abin alheri ba in ta cika sai a rufe gurin kawai in yaje sai ce babu baka aiko ba lokacin tafiya kai kana ta abu to in aka yi sa'a mutum kawai a tsiyayewa fashin nasa yi to ya ci riba ba mafi yawa iblis ba zai bar mutum yi wannan din ba sai ya sa shi ya saba Allah a ciki ko ya yi da mutane ko ya yi kulle-kulle ko ya shirya wa'yansu abubuwa wanda suke ba masu kyau ba maimakon riba sai faduwa don haka annabi alisa ya faɗakar da mu yadda ɗan kasuwa baya son ya faɗi in ya faɗi sai a shiga damuwa wata shekara ba na mantawa ƙasar esha ɗin nan wato aka dinga yin intihari intihari shine suicide suka dinga kashe kansu ko manyan masu kuɗi mai kuɗi ne zai ga kuɗi kamar ƙasa ko shi yake kera kuɗi ba zai kamar wannan ba kawai sai ga a wata ya yi asara na dala miliyan 500 wani watan sai ga asarar dala miliyan dubu in ya ga wannan asarar ya ɗauki takarda ya rubuta ya ce nan da shekara kaza zan tsiyace kawai sai sha wani abu ya mutu to dukiya ce yake ganin asarar ta ike to ina wanda zai asarar lahira to duk mai hankali yana da lafiya zai zage dantse zai je makaranta don ya ƙara karatu ya sami yardar Allah domin salaka ɗariƙan yaltamisu fihi ilmin sahalallahu lahu bihi ɗariƙan ilar janna zai je zumunci zai je sasanta tsakanin mutane zai tafi kasuwa zai tafi gona zai tafi ofis duk abin da yake na kirki zai zo ya taimaki iyalinsa ya ci halak zai tafi ijeyi zai kuma zage dantse ya sauke farillar take kansa sannan kuma ya ƙara da nafulkuli wanda za su cike masa gurbin farillar an samu gibi wanda zai samu ɗaukaka Allah ya so shi haka in faraga ta samu ita ma zai amfani da ita wajen hutawa wajen tattauna da iyali wajen fahimtar tunaninsu wajen ɗebe musu kewa ai ta yi to sai ya samu riba a wannan amma in ya sake suka wuce shi kenan Allah ya kiyaye mu kuma da yawa mutum wajen faraga in yana da dama to ya tashi tsaye wani abu ba na mantawa lokacin muna sas sai kai yana hayaki babu komai a gabanmu sai karatu anyi anyi anyi in dare na zo zan kwanta a shimfiɗa ta ba zan kwanta ba sai na haddace baiti talatin na tabbatar sun haddace sana kwanta kullum daren duniya haka nake in hutu ake aka tashi in safiya ta yi sai in sa kaina wajen karatun ƙura'ani in na zauna sai gana haddace izifi guda a awa daya to sai muke sukan manya wa'anda muke tare su ajiye muka ganin dan me suke kaza sai ɗaya daga cike ce yara ne ku na wai bai hakan kowa da abin da za ba sai an gaya muku ba amma in wannan izo abuwa ba za su tafi ba in an zo ana karatu gobe gidan alhaji baba malam falale yake da ya gaji malam abu dan mai faru in mun zo ana karatu an zo wata mas'ala sai ya juya ya tuba malam abdurrahman abba sai ce alhaji abdurrahman ku ne yara ku tan mana da matsalan nan mu mun girma sai ce ka ji malam ai karatu sai manya ashe faraga ce ta buce musu to sai a waye gari yanzu dai harka a ce sai da kai wannan an ce kiran kanan an yi kiran kanan an kiran kanan sai a waye gare wannan karatun da kake iya yi sai ka shekara ba kai ba akwai lokacin da muka zo mana rubutun ya ayyuhal ladzina amanu da nayi akai transcribe na zauna zan ba ai gyare-gyaren yana karanta mun nace ajiye sai gobe wannan goban da ta yi muka dauko da muka duba jar shekara bakwai shekara bakwai da za akwai wanda na ɗauko za a yi da na ajiye shi tun ete nawa ne shekara talatin da wani abu sannan yanzu na dawo kansa to faraga ce malam shi umar abdullahi allah ji kansa a nan jami'a inda nake fakin shi ma a nan yake faki sannan na fito daga ofis shi ma ya fito sai muka haɗu sai ce da ni a yi rubutu ko ba a da ikon bugawa haka ce a yi rubutu ba a da ikon bugawa in ba a yi ba za a samu ikon bugar ko ba za a iya yin karar hutun ba ya ce salamu alaikum ko sai tafi haka ya ce ki rubutu ko ba kai da ikon bugawa in ka rubuta in ikon buga zo sai a buga in ko ka rubuta ban ikon buga zo kai suka rubuta ba to faraga ce mai hankali sai yake amfani da ita masu hankali su nusa da shi ya hankalta sai amfani da wannan to wannan shi annaba sai faɗakar da mu mafi yawan mutan duniya asara wa'annan biyu suke yi Allah ya kiyaye mu rawahu al-bukhari al-imam al-bukhari shi rawaito wannan hadisi الرابع عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه فقلت له لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا متفق عليه وانا حديثي نهو دان كربو shi daga nana Aisha radiyallahu anha ta annabi tsira da mancin Allah kane ya kuma min al-layli ya kasance yana tsayuwar dare hatta ta tafaddara kadamahu haƙahonsa sukan tsatsage saboda tsananin tsayuwa da kuma lokacin da mai tsawo ne za mu zo nan gaba a wani hadisin wani makon Allah da irin yadda ike yin karatun don yi wani lokacin in zai ce sami Allahu liman hamidahu sami Allahu liman hamidahu sami Allahu liman hamidahu sai ka je ƙofar mata ka dawo yana tsina wannan haraka da ita kaɗai zai ce ya ce ya ce so ake kai da kake ji ka koya cewa wannan kalmar so ake ta shige ka ka gane ma'anarta kai aiki da ita in ya tasbihi ya dinga tasbihi alaihi salatu wasalam sai ka je ƙohon mata ka dawo sai ƙahowa suka dinga kumbura nana aisha da zama sai kuku dama ita ta gafe su kama kuka akwai rana ta gan shi ya ji gata alaihissalamu ta ga kamanninsa ya yi kwana da kwanaki bai ci komai ba sai ta kama kuka ya rasula zan fashe ka da raina me isa kake wa kanka haka sai ya ce mata yan uwana annabawa sun yi hakuri sun ba Allah sun tafi ni ba na so gobe kiyama in zama baya da su ta ce wannan maganar da muka yi da shi bai wata biyu bai bar duniya da ya da ta gaka sai ta ce limata sana'u haza ya rasulallah dan me kake haka wa kargafara Allah laka gashi ubangiji ya gafarta maka ma ta kaddama min zambika abin da ya gabata daga zanubin ko ma ta akhara da abin da ya jinkirta da da akwai ma balle babu me isa kake haka ta dauka ai dagewa da ake aitabin Allah so ake ne a samu wani abu ai to shi kuma ya gama samu ba aljanna yake nema ba gafara aikin an riga an masa komai to sai ya fito mata da cewa ai akwai masu bin Allah wani samfur na daban wannan shine samfurin da ya fito da shi ba na bin Allah bane dan a samu aljanna ba na bin Allah bane dan a tsida daga wuta ba na bin Allah bane dan a gafarta mutun zunubi sai ce bin Allah ne a mazaunin godiya afala uhibbu an akuna audan shakura yanzu ba na so in zama bawa mai godiya ba yace haka ne ba kuma yanda za a hana shi a wannan yace ce ibada ta shukuru shi saboda godiya yana godewa Allah abinda yayi masa shi yake alayhi salatu wassalam to a daidai wannan gaban ne ai hallaji ifadi da kai masa tambaya ina kwada ga yake na ya gama ya kaskanta annabarsa ya wulakanta shi haka sai an kashe shi hakan ku a kashe da a kashe shi to Allah ya kiyaye mu da afala uhibbu an akuna awlan shukura bana so a ce na zama bawa mai godiya ba saboda godewa mahalicci na shi yasa nake tsayawa tsayin daka na yi wannan saboda haka ibada ana yin ta domin samun yardar Allah subhanahu wataala ana yin ta domin kankare zunubi ana yin ta domin samun aljanna da dai makamantansu to kuma wanda ke safuwa na halittar Allah sukan bauta Allah don gode masa godiya ta ni'imar hankali ta ni'imar lafiya ta ni'imar lokaci ta nimar imani sai a yi masa wannan Allah samu cikin bayan Allah masu tsoronsa bayan su masu gode masa muttafaqun alaihi bukhari da muslim ne suka rawaito wannan hadha lafazul bukhari wanda shine lafazin bukhari wa nahawuhu fi sahihaini min riwayatil mughirah ibn shu'bah kwatankwacin sa kuma sun zo a cikin bukhari da muslim amma riwayar al-mughirah ibn shu'bah ba riwaya na na aisha ba radiyallahu anha aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh